وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما إن شاء الله آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta talata yau muna 26 ga watan safar 27 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1448 wanda yake daidai da 11 ga watan 8 shekara ta 2026 miladiya Allah ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjidu sheikh jafar mahmud adam rahimahullahu ta'ala wadda ke nan unguwar gwallaga a nan cikin garin bauchi kamar yadda muka alkawarta haduwa domin gabatar da muhadara wacce muka yi mata take da mafatihul rizki wato mabudan arziki muna fatar Allah madaukakin sarki mana jagoranci wajen faɗin daidai da fahimtar daidai da kuma sanya shi a cikin aiki Allah ya sanya mana albarka cikin rayuwarmu Allah ya kara mana arziki mai albarka ya sa mu gama da duniya lafiya abu na farko da ya kamata mu fara da shi kafin mu ji mabuɗan arziki ma'ana yaya musulmi zai bi domin samun arzikin Allah na farko za mu fara da jin tambayan farko ma huwan risk me ake nufi da arziki menene hakikanin arziki galibin mutane idan an ce arziki abin da yake fara zuwa kwakwalen mutane shine me shine kuɗi mafiya yawa in an ce Allah ya ba mu arziki mai yawa abin da ke zuwa tunaninmu shine Allah ya tara mana kuɗi mai tarin yawa to idan aka ce arziki na'am kuɗi yana cikin arziki shi ma arziki ne amma ba shi ɗaya ne arziki ba hasali ma cikin nau'ukan arzikin da Allah kan ba bayinsa kuɗi shine na can ƙasa shine na can ƙasa idan Allah ya so mutum da alheri zai ba shi imani da tsoron Allah da bin dokokin Allah wannan shine arziki mafi daraja in Allah ya ga dama kuma ya haɗa masa da ribar kafa sai ya haɗa mishi da kuɗi nemal mali salih lil rajul salih madalla da dukiya mai kyau a hannun mutumin kirki ma ajmala dini wa dunya idza ijtama'a in aka samu addini da duniya sun haɗu to ba abin da yafi wannan kyau amma zallan duniya ba addini ba abin da ya kai wannan muni ba abin da ya kai wannan muni Allah ya samu wanye lafiya to me ake nufi da arziki a malamai suna cewa shi arziki abinda ake nufi da shi shine huwa man tufi bihi duk abinda ake amfana da shi arziki ne duk abinda zaka amfana da shi ka ci moriyansa wannan abin ana kiran shi da arziki fallazi ta'kuluhu rizqun abincin da kake ci arziki ne wallazi tashrabuhu rizqun abinda kake sha arziki ne ruwan shan ka shi ma arziki ne wallazi talbasuhu rizqun suturan da kake sawa shi ma menene arziki ne wallazi tata'allamuhu rizqun ilimin da kake koya shi ma arziki ne wasifatul khalqiyya wal khulqiyya min hulmin wa shaja'atin wa ghairiha iya rizqun siffofinka na halitta da Allah ya yi maka da siffofinka na ɗabi'unka halayenka haƙuri jarumta nagarta tsoron Allah kunya wannan duk shi ma arziki ne wa kullu shay'in yuntafa'u bihi yusamma rizqan duk abin da ake amfana da shi ana kiran wannan abun arziki ana kiran wannan abun arziki kaga yi imani ya shigo ciki kenan daga cikin mafi girman abin da mutum zai ribata a rayuwarsa ta duniya da lahira akwai mene akwai imani na biyu halayenka ɗabi'unka nagartanka kunyarka tsoron allanka wannan shi ma arziki ne sannan na uku shine abin da allah kan iya buɗe maka in ya ga dama na duniya kuɗi gida mota duk wani abu na rayuwar duniya wanda Allah kan iya ba ma wanda ya ga dama zaɓaɓɓe da Allah ya zaɓe shi ya ga dama cikin bayinsa daka wannan shine abin da ake nufi da arziki to annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana haƙiƙanin arziki wadata me ake nufi da ita me ake nufi da wadata ta gaskiya sai manzo Allah ya ce laysal ghina an kasratil arab walakin al ghina ghina nafs annabi ya ce tarin dukiya tarin kadara ba ita ce wadata ba wadata ita ce wadatar zuci wadatar zuci ta ce wadata duk abin da aka ba mu mutum na arziki inda ya zuciyarsa ba ta wadatu ba yana nan a talaka komi kuncin arzikinsa inda yana da wadatar zuci wannan mai arziki ne shi wannan mai arziki ne shi saboda haka arziki abu ne wanda musulunci ya yabe shi a neme shi ta hanyar halal ta hanyar da ta dace sabanin tunanin da yake cikin kwakwalen talakawa da yawa eh ya san shi lissafin talakan ana neman dan aljanna na gaskiya a samu talaka a wajensa kuma duk wani mai kuɗi kawai dan wuta ne shi haka lissafin talaka yake ko yawa haka lissafin talaka yake sai a ce maka yasa ya kaga bawo shi na ma karin magana ya ce maka wai talaka bawan Allah to mai kuɗin fa bawan wa jama'a shi tsuran kuɗin ba abun zargi bane kamar yadda shi tsuran talaucin ai ba abun yabo bane talauci ya ba abun yabo bane eh wanda yake Najeriya ya gane talauci ba abun yabo bane tsuran talaucin din kai talaka ne wannan ba shi mai da kai waliyi ba ba shi mai da kai waliyi ba akwai matsiyata yan wuta a cikin talakawa akwai kuma nagaltattu yan aljanna a cikin masu arziki dan inda arziki aibu ne da musulunci bai ce a nemi arziki ba da ba a samu annabawan Allah da Allah ya ba su arziki ba amma abin da ake so mutane su fahimta shine da arziki da talauci wata jarabawa ce ta Allah da yake jarabtan bayinsa da ita yake ɗaurawa a inda ya ga dama cikin bayinsa idan Allah ya rubuta maka jarabawanka na talauci ne wallahi sai ka yi ko baka so kawai in ka gaba kai talauci ba wallahi ko Allah bai rubuta maka bane amma in Allah ya rubuta maka cewa kaddaran ka kaddaran talauci ne wallahi zaka yi shi duk yanda kai ko kana so ko baka so wannan talaucin sai kai sai kai idan Allah ya rubuta maka cewa arzikin naka ne ko kai ne baka son arzikin wallahi da ka yi shi saboda haka mu fahimci wannan haka in mun gane menene arziki ashe abinda ake so mu kowa ya sa a ransa shine duk abin da Allah ya baka na rayuwa sawa'un ɗabi'a ce hali ne ko arziki ne na zahiri da ake gani ka gane cewa wannan ɗin arziki ne ka riƙe shi musamman in Allah ya baka wadatar zuci to ya gama baka arziki wadatuwa da abin da Allah ya baka in Allah ya baka wannan ya gama baka arziki dan duk wanda bai wadatu da abin da Allah ya bashi ba wahala zai ta sha idonsa zai yi ta yawo a kan na mutane ne ya gaza moran wannan ɗin da aka bashi saboda ya iya gode me yake hanga na suwane da suwane abun da aka ba ma suwane da suwane shi yake hanga to lokacin da bai gama nutsuwa cewa nashin da aka bashi arziki ba ne ba zai samu daman da zai mori wannan arzikin ba muna fahimta ku haka zai yi ta yawo ne da kwakwalwansa da idanunsa akan na wasu to mabuɗi na farko da ya kamata mutum ya gane na arziki shine ka yi imani da Allah cewa shine mai bayarwa shine mai hanawa ka yadda cewa Allah shi ke bayarwa shi ke hanawa ka kuma yi imani da cewa duk abin da Allah ya buɗe maka don ka samu ba wanda isa tare wanda Allah ya hana ka ba wanda isa baka Allah ya ce ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم
Allah ya ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin duk abin da Allah ya buɗe wa mutane na rahama fala mumsika laha ba wanda ya isa ya rike abin duk da Allah ya buɗe duk wata ƙofar rahama da Allah ya buɗe ma wani cikin bayansa ko ya buɗe wa mutane gaba ɗaya Allah ya ce fala mumsika laha babu wanda ya isa ya rike wannan abu wa ma yumsik abinda Allah ya rike kuma fala mursila lahu min ba'dihi ba wanda isa ya sako wannan abin in ba Allah ba wanda Allah ya bude ba wanda isa ya tare wanda Allah ya tare kuma ba wanda isa ya bude shi wa huwal azizul hakim Allah ce saboda shi Allah shine mabuwayi Allah ya buwayi kowa in ya hana ka ba wanda isa ya baka in ya baka kuma duk duniya sun tsane ka sai ka samu alhakim Allah mai hikima ne wajen raba arzikin naka in ka ga an toshe maka kofa akwai hikima a ciki in ka ga an sake maka nan ma akwai hikima a ciki awwal azizul hakim daga mabudin farko na samun arziki shine yadda da imani akan cewa in Allah ya baka ba wanda ya sai hana ka in ya hana ka ba wanda ya sai baka wannan shine abu na farko da ya kamata kowa ya sa a rai shi ba mai gudanar da duniyar ya azalta wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama in ba Allah ba Allahu ya busudur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la Allah shine yake shimfiɗa arziki ma wanda ya ga dama cikin bayinsa shi yake kuntata arzikin wanda ya ga dama in Allah ya buɗa maka sai dai ai ta ganin ka kana wucewa in Allah ya rike ka kuma sai dai kai ta ganin su suna wucewa in Allah ya buɗa maka sai dai su ta ganin kana wucewa in Allah ya tsaye da kai kuma haka za ka dinga gani 'yan bayanka suna zuwa suna wuce ka kuma ba yanda ka iya babu yanda ka iya haka shi kenan wannan na nuna mana in har ka yi imani ka yadda cewa ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah kenan an tashi roƙa za a roƙa a wajen wane ne za a roƙa a wajen Allah ne shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma Abdullahi ibnu Abbas yace ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tajidhu tijahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah in zaka roƙa ka roƙi Allah in zaka nema taimako ka nema a wajen Allah yace wa'lam annal ummata لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك كسني cewa idan duk duniya za su haɗu don su amfanar da kai da wani abu ba su isa su amfanar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka in kowa ya haɗu duk duniyan nan gatanka ne da shugabannin ƙasan da gwamnoni da ministocin da prime ministers da kwamishinoni da waye kowa yana so ya ga ka zama wani abu in Allah bai rubuta maka ba haka za a yi ta baka jari kana cinyewa ba za ka matsa gaba ba eh ka san shi akwai wanda shi kaddaran da aka rubuta masa shine kawai ya dinga zuwa ana bashi kuɗi yana kashewa eh shi kaddaransa kenan ya dinga zuwa ana bashi yana kashewa amma shi ba a kaddara masa zai dafe miliyan goma nashi ba har karshen rayuwarsa ba zai haka ba haka sai dai ya zo da bukatu a bashi dubu ɗari biyu je kashe ya sake dawowa ya ce wa in ijtama'u ala an yadulluka bi shay'in lam yadulluka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka idan duk duniya za su haɗu dan su cutar da kai da wani abu shugabannin ƙasa da gwamnoni da ministoci da kwamishinoni da 'yan majalisu kowa ya tsane ka kowa ya sha alwashin ya lashe takwabin sai ya ganka a ƙasa annabi ya ce ba su su cutar da kai da wani abu ba sai da abin da Allah ya riga ya rubuta maka sai abin da Allah ya rubuta a kanka daka abin da ake so ka gane shine Allah shi ke bayarwa shi ke rabawa shi ɗan adam bayi da wata kataɓus a ƙaddaranka iya wato rawar da ɗan adam ke iya takawa a rayuwarka shine Allah in ya ga dama ya yi amfani da shi wajen cika maka wata ƙaddaran da Allah ya ƙaddara maka ma'ana ƙaddaran Allah shi ya ƙaddara maka to in ya ga dama sai ya sama wasu ɗan ɗan adam sai turo arzikin ta hannunsa amma ba wai shi ɗan adam ɗin ya faru maka da wata sabuwar ƙaddara ba jama'a muna ganewa ko ba wai shi dan adam din Allah ya bayar kuma ya hana ba ƙarya yake bai isa ba ba wai shi dan adam din Allah ya hana kuma ya bayar ba ƙarya yayi bai isa ba bai isa ba Naka ka duba irin bugun kirjin da Allah ya a hadithul qudsi wanda kai ka duba ga duk duniya waye sai wannan bugun kirjin Allah cewa yayi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa a'taitu kulli wahidin mas'alatahu ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيب إذا أرخل البحر yace ya ku ‘yan adam inda na farkonku da na ƙarshenku mutanenku da aljanunku in ji Allah da za ku haɗu a wata farfajiya a tara duka duniya tun daga annabi adam har jaririn ƙarshe da za a haifa aljanin farko har na ƙarshe a taru kowa ya ɗaga hannu lokaci ɗaya ya ce Allah ka bani Allah ya ce in biya ma kowa abin da ya roƙa Allah ya ce ba abin da zai ragu a cikin abin da nake da shi sai kwatankwacin abin da allura zai iya ragewa in an sa a ruwa kai ya sa ai wani abin sai dai Allah kawai yanzu ba ma duka garin Bauchi ba kai ba duka unguwar Gwallaga ba iya mu da muke masallacin nan wani mai kuɗi ne a garin nan ya isa ya tsaya bakin masallacin da ya ce kowa ya faɗa abin da yake so na'am kaje gaji wani adam ya ce na ina wato shi kadai ya hango ya zafta da rabi da kwata kama ya so kai na tiki tukutukunna eh wannan bugun kirjin waye sai in ba Allah ba dan gote ko dan tata dan gote yanzu yace ko ya faɗa abin da yake so kana ce ba ni wannan refinery shikenan ba ka karya shi kamar da shi baya amma Allah fa shi yasa Allah da ya tashi magana game da Allah a wajensa ake nema sai ya haɗa duka duniya kowa ya shigo ciki sai ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid
in yasha yuhibbukum يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز
Allah ya ce ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane kaga ba ce ya ku wadanda kuka yi imani ba dan karkace banda wane da wane sai Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku duniya kowa ya shigo ciki mai imani da mara imani duk wanda zaka tunano haddawa ne hadda shi ake magana Allah ya ce antumul fuqara'u ila Allah ku ne mabukata ku ne talakawa ku ne matsiyata a gaban Allah kowa ya shiga cikin wannan kira wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shine mawadaci abin yabo Allah ya ce in ya sha yuzhibukum in Allah ya ga dama duk sai ya tafiyar da ku ya halakar da duniyan kaf wa ya ci bi khalqin jadid ya sake kawo sabbin halittu wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba wani abu ne mai wahala a wajen Allah ba haka duk wanda ba Allah ba mabukaci ne a wajen Allah kowaye shi duk wanda ba Allah ba mabukaci ne shi Allah shi yake da wadata sakakkiyar wadata wadatan da talauci bai taba kai mata farmaki ba kuma a gaba talauci ba zai taba isa inda wadatan take ba amma duk wani mawadaci ɗayan biyu ne ko dai ya tsallake talauci a baya ko kuma yana fargaban kan talauci ta zo a nan gaba amma ba a taɓa yin wani mawadaci a duniya da bai sha ba talauci ko yi fargaban talauci ba babu shi babu shi da imani cewa Allah shi ke bayarwa imani cewa ba mai bayarwa in ba Allah ba sannan ƙarƙashin wannan kuma ka gane wani abu in Allah ya hana ka arziki ba wallahi akwai hikima a ciki akwai hikima a ciki ba shi yasa Allah da kansa hadisul qudsi yace inna min ibadi man la yuslihu illa al faqr law aghnaytuhu la afsadahu yace a cikin bayina akwai wanda ba abin da zai gyara shi in ba talauci ba dan ran da ya wadace matsiyaci dai dawo eh ai wani kana ganin shi ba shi za ba haushe yake ce ma kai dai ka ga mutum ba ba wanda ya san mutum in ba Allah ba kana ganin wani ustazu ustazu masha Allah hayya ala sala yayi alola wallahi rashin kuɗi ne ya jawo haka amma daga ran da yayi kuɗi daga ranar an samu damuwa to Allah kuma yana so ya shiga aljanna zaka zai daga ya ce Allah miliyan goma ya ce in bawa na na san in na baka kuɗi zaka daina zuwa sallan asuba cikin jam'i saboda haka Allah sai manna mai talauci ce kaga wannan shi da talauci 5 and 6 duk inda ya sa kafa talauci ya sa kafan shi daga karshe kuma ya mutu cikin masu imani ya shiga aljanna wannan hikimar Allah ce ai abinda muke roƙon Allah Allah in ka san wadatan duniya za ta raba mu da kai Allah ka ba mu wadatan da za ta ƙara da za ta ƙara mana kusanci zuwa gare ka ai ai talauci ba daɗi ba a roƙon talauci yayi ba a roƙon Allah talauci ga ta malam abinda manzo Allah yake neman tsari da shi yana Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr talauci yayi masifa ne ka san wata kalma ce ake faɗa ma ma talakawa wajen a kwantar musu da hankali ya ce wai mai wai talaka wai yafi mai kuɗi kwanciyar hankali kai ustaz ina kai ina ai wanda ya fi wani kwanciyar hankali a duniya shine wanda ya da kaddaran Allah in mai kuɗi ya fi ka imani da yadda da ƙaddaran Allah Allah ba za ka haɗa kwanciyar hankalinsa da naka ba kai haba ga wata malam yanzu da ka kalli su dai kai da kake fama da yunwa a nan da kyar kake samun na karewa ka ce ka fi su dai kwanciyar hankali ba mai kuɗi ba ne shi ai wanda ya fi wani kwanciyar hankali shine wanda ya fi yadda da abin da Allah ya kaddara masa ai akwai mai kudin da ya fi ka kudin ya fi ka arziki ibadan ma ya fi ka yin mai kyau ibadan ma ya fi ka yin mai kyau ai sallolin da muke yi a nan kan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bane je Abuja ka ga yadda ake sallah masu kudin da kake musu kallon matsiyata ka je ka ga yadda suke tarewa a masallaci ai kai kana nan kana fama da three alive da kyar ita ma ake samunta da kyar ake samunta amma ya kai sati baka yi asuba a cikin jami'i ba kaga wannan ya khasirar duniya wal akhira duniyar baka same ta ba lahiran ma kuma kai asaranta ai lahiran ma kai asaranta ai saboda haka cewa wai talaka ya fi mai kuɗi kwanciyar hankali ana faɗa ne don a kwantar da hankalin talakawa amma wanda ya fi wani kwanciyar hankali shine wanda ya fi wani imani da alaka da Allah in mai kuɗi ya fika wannan ya fika nutsuwa yanzu wanda ake zuwa a yi bacci su fita su je da su haura katangan mutane su yi sata wani garin nan a jefe shi a karya mai kafa wani a kashe shi wani a kaza wanda yana cin kwanciyar hankali to kuma sai ka kalli alhajin da ya je sata gidansa ka ce shi wannan din ya bi shi kwanciyar hankali shi wannan yana bacci da matsara suna tsare shi shi kuma wannan yana haura katanga security sun saita bindiga za su fasa masa kai ai ba ai ba za su haɗu ba ai da haka abin da ake duba shine imani imani eh Allah ya samu dace abin da talakawa suke yi kasan idan kana cikin tension sai ka kudan dinga samar ma kanku yan wasu maganganun da za su kwantar muku da hankali ya za a ce ma talaka talaka ya fi mai kuɗi kwanciyar hankali a ce wai a akwai wanda na ji shi wai wai abin da ya fi sa ya fi son nefa akan sola wai cajin nefa ya fi kwari akan cajin sola akwai wanda aka ce mata wai wayan ce mata wai yajin da aka daka da turmi wai ya fi daɗi akan wanda aka yi blending din shi sai kai haba kun je kawai ku gaya ma junan ku wannan nan kuɗin samar ma kanku relief eh Allah dai ya samu wanye lafiya fatar mu shine mu rayu a duniya cikin arziki mai albarka mu mutu mu shiga aljanna Allah ya kai mu gina aljanna daka matakin farko mubudi na farko shine samun imani abu na biyu shine attaqwa tsoron Allah wajen neman arziki tsoron Allah shine Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau
ولو أن أهل القرى أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau inda mutanen da suke cikin alkaryu mutanen duniya inda za su yi imani su ji tsoron Allah Allah ya ce lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard Allah ya ce da mun bude musu albarkatu ta sama da mun bude musu albarkatu ta ƙasa Allah ya ce walakin kazzabu sai dai sun karyata sun kisi yadda sun kisi imani fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su da abin da suke aikatawa naka daga cikin mabudan arzikin akwai attakawa akwai tsoron Allah kiyaye dokokin Allah wajen neman arziki akwai magana za ka ji wasu suna cewa mu a nan najeriya sai a ce maka wai abin da ya jefa mu a cikin matsala sabon Allah in ana so mu dawo muna so a dawo daidai mu bar sabon Allah mu dawo biyayya ma Allah to ai ga wasu a America ga wasu a Ingila ga wasu a kaza mafiya yawan su kafirai ne amma kuma suna cikin daula suna cikin arziki ba mutane suna faɗin haka ba abinda mutane ba su kasa ganewa shine hanyar da Allah yake buɗa ma kafiri arziki ya sha bamban da yadda yake mu'amalantar mai imani in mai imani yana da imanin gaskiya to in yayi abin da kafiri yayi ƙara shiga kunci dai dan in imaninsa na gaskiya ne yayi tsiya to Allah zai tura shi cikin kunci ne dan ya gane akwai matsala dan ya tuba ya dawo shi kuma kafiri in kafircin ya kai kafirci to in yayi tsiya sai a sake buɗa masa dan ya ƙara nitsewa ban san ko mun gane ba saboda haka shi mai imani in yana son a buɗa masa ya dawo ya bi Allah shi mai shi kuma kafiri da Allah ya fusata da shi to in Allah zai buɗa masa gwargwadon nitsewansa a kafirci gwargwadon yadda za a buɗa mishi ban san ko mun gane ba haka idan kuka ga cewa kuna saƙon Allah Allah yana sa ku a matsala to kuna da sauran matsayi a wajen Allah ne idan matsayinku ya ƙare a wajen Allah to za ku koma kuna saba ma Allah Allah yana buɗa muku kaga kana saban Allah ana buɗa maka ai bara gana ba kan daidai kake bai za ka ɗauka gaskiya kake kai eh ba Allah cewa yake falan ma na su ma zuki rubihi fatahna alaihim min abawaba kulli shay kafirai Allah ya ce a baya lokacin da suka yi watsi da abin da muka aka musu wa'azi akai suka yi watsi da Allah Allah ce sai muka buɗe musu kofar komai hatta idza farihu bima utu sai da suka koma suna alfahari suna fariya suna jin daɗi da abin da aka ba su suna farin ciki suna ce ma annabawan kun ce in ba bi Allah ba za a shiga matsala gashi nan ba mu bi kun ba kuma gashi nan muna cikin daula Allah ya ce akhadnahum baghtatan kawai sai muka kama su muka kama su ba aure fa idahum mublisuna sai ga sanan suna kaskance suna wulakance daga karka ga wani kafiri ya yi tsiya an buɗa masa ka ɗauka wai tsiyar ce ta jawo aka buɗa mai da haka kai ma in kai za a buɗa maka a'a kai musulmi in ka saba ma Allah in dai kana da imani to a matsala Allah zai saka dan ka tuba shine Allah ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahri ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله يتي ظهر الفساد في البر والبحر الله يتي برنا تا يويتا تا بينا akan tudu da kuma cikin teku matsaloli sun yi yawa talauci ya yi yawa kashe-kashe ya yi yawa sace-sace ya yi yawa Allah ya ce bima kasabat aidin nasi wannan duk ya faru ne saboda abin da hannuwan mutane suka aikata me yasa Allah ya haka Allah ya ce li yuziqahum ba'd allazi amilu dan Allah ya dandana musu wani sashi wani bangare na abin da suka aikata la'allahum yarji'un dan su tuba su dawo zuwa ga Allah kaga wanda suke da matsayi a wajen Allah kenan idan sun saba ma Allah sai Allah ya ɗanɗana musu kuɗansu sai su tuba su koma zuwa ga Allah su kuma wanda matsayinsu ya ƙare a wajen Allah in sun saba ma Allah sai a ƙara buɗa musu kofan arziki saboda ba a maganar masu su tuba haka kada tunanin mutum ya tafi zuwa ga abinda Allah ya ba makafirai abinda Allah ya gawa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم بزهرة الحياة الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه
مم.
ورزق ربك خير وأبقى Allah ta'ala ya ce wala ta muddanna ainaika Allah ya ce kada ka dinga sa idanunka kana kula ila ma matta'ana bihi azwajan minhu zuwa ga abinda muka muka jiyar da wani bangare wasu mutane cikin su na daɗi zaharatul hayati duniya wanda ado ne da kawa na rayuwar duniya me yasa muka musu haka Allah ya ce linaftinahum fihi don mu fitine su a ciki mu jarabe su a ciki sai Allah ya ce wa rizqu rabbika arzikin ubangijinka wanda Allah ya baka wanda yake wajen Allah khairun shine mafi alheri wa abuka shine mafi dawwama abinda Allah ya baka tanadi in kayi imani Allah ya ce shine mafi alkhairi mafi dawwama amma waɗannan 'yan duniyan Allah ya ce kada ka rubi da abinda muka basu a wata ayin ya ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad إنك تقلب الذين كفروا في البلاد مم.
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا لكن ربهم-
الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار مم.
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله مم.
وما عند الله خير للأبرار
Allah madaukakin sarki ya ce la ya gurrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad Allah ya ce kada kai komo da yawace yawace na kafirai da suke yi a ƙasashen duniya Allah ya ce kar ya rude ka kada din kaga Allah ya buɗa ma kafiri kaza shine London shine Ingila shine Washington shine kaza Allah ya ce kada ka bari wannan ya yaudare ka kada wannan ya rude ka mata'un qalilun Allah ya ce wannan din jin daɗi ne na ɗan kaɗan na rayuwar duniya summa ma'awahum jahannam amma in an je lahira makoman su wuta wa bi'sal mihad Allah ya ce tir da mashimfiɗi a ce mutum ya gama rayuwar duniya ko da ya mori duniya amma a ce kare a wutan jahannama sai Allah ya ce amma lakinin lazina taqaw rabbahu sai dai wanda suka ji tsoron ubangijinsu kaga attaqwa ta fito kenan waɗanda suka kiyaye dokokin Allah a nan duniya Allah ya ce karka damu ko da baka samu arzikin duniya ba ko da baka yi yawo a ƙasashen duniya ba lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha suna da aljannatai wadda koramu ke gudana a ƙarƙashinta za su dawwama a cikin aljanna nuzulan min indillah masauki ne liyafa daga wajen Allah Allah ya ce wa ma inda Allah abin da ke wajen Allah khairul lil abrar shine mafi alheri ga waɗanda suka bi Allah masu biyayya ma Allah haka Allah ya ce ka yi haƙuri kar ka sa ido akan abin da aka ba makafirai fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum Allah ya ce kada ka bari yawan dukiyoyinsu da yawan 'ya'yansu ya burge ka haka ka ji tsoron Allah a kiyaye dokokin Allah musamman wajen neman arzikin a nema ta hanyar halal ka sani cewa kwaɗayi da son a samu ta kowace hanya baya sa ka azultu in Allah bai nufin azulta ka ba kamewarka da tsayuwarka akan halal baya hana ka ka zama mai arziki in Allah ya rubuta maka za ka yi arziki annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce inna ruhal qudusi nafasa fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa tastakmila ajalaha annabi ya ce mala'ika jibrilu ya gaya mun magana ya yi tofi a cikin zuciyata ya ce a faɗa muku cewa babu wata ran da za ta mutu sai ta kame arzikinta duka sai ta cinye bakin arzikinta gaba ɗaya sannan ajalinta ya tare ta sai manzo Allah ya ce fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincinku annabi ya ce wala yahmilannakum istibqa'ul rizqi an taqlubuhu bi ma'siyatillah kada jinkirin arziki kunyi kunyi ba ku samu ba yasa ku fara neman arziki ta hanyar haram inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ganin arzikin yaki zuwa ka ce halal din nan hanyar tana da tsayi ga shakkat nan haram annabi ya ce karka yi haka ka tsaya a iya halal ɗinka haka takawa mun ji imani ko mun ji takawa abu na gaba shine a tawakkul shine mabudi na gaba na arziki dogaro ga Allah dogaro ga Allah la ilaha illallah jama'a mutane da yawa suna fadi anan dogaro ga Allah ba da yawan mutane ba su yarda da Allah ba da yawa wallahi jama'a a baki kawai ake cewa Allah Allah amma da yawa ba su yarda da Allah ba da yawa mutum bai yadda ya jira ka san Allah ya iso wajen shi ba yana ganin ya jira Allah Allah zai bata masa lokaci yana ganin Allah zai bata mai lokaci da ga wata hanya nan ta zo kawai bari ya sauri ya azurta kanshi bayan ya ci haram wata kunu min ba'di ya qauman salihin bayan ya gama daga baya ya zama nagartacce daga baya ya tuba ko kuma mutum ya manta da Allah ya dinga tunanin wasu waɗanda ba Allah ba mutum ya manta da Allah ya dinga tunanin wasu waɗanda ba Allah ba yanzu zaka ga abin takaici mutum ne zai zo masallaci fa a yi sallah da shi a masallaci a yi sallama gashi ba a gaban Allah fa amma yana ganin ɓata lokaci ne ɗaga hannu ya ce Allah ka bani sai tsaya a bakin ƙofar masallaci yana roƙon mutane jama'a wannan ba asara ba ce ka zo masallaci kana roƙon wani to shi Allah fa kama zannukum bi rabbil alamin shi Allah wani zato kake ma Allah ina ina matsayin Allah a wajenka ka zo sallah wani ma ba abin da yake kawo shi sallan kenan wani ma abin da yake kawo shi masallacin kenan musamman waɗanda Allah ya jarabe su da na ƙasa a halitta suna ganin wannan dalili ne na su zama mabarata saboda shi makawo ne ko shi wannan ne kawai wani ma da gangan ƴaƴansa sun san ga masallacin da aka fi taruwa za su dauke shi je su ajiye shi a bakin masallacin ba sallah shi ya je yi ba masallacin ba ya je roƙo ne ya je roƙo ne jama'a wai haka ne kan ko ba haka bane to yanzu wannan din daidai ne maimakon ya yi tadarru'i a gaban Allah ya kankan da kai a gaban Allah ya nema a wajen Allah amma ko yana jiran ana yin sallama assalamu alaikum ko ya tashi ce jama'a kun ga rubuta mana magani asibiti gashi nan dubu kaza ina neman taimako kuma bai roki Allah ba fa yana ganin roƙon Allah bata lokaci ne Allah ba zai bashi ba yana ganin dahil din shine ya sa hula kofin masallaci a bashi wannan kuma ba daidai bane kuskure ne kuskure ne haka mu dogara ga Allah jama'a shi yasa Allah da ya zo bayani akan tawakkali sai ya gaya maka wanda zaka dogara gare shi sai ya baka wata inkiya ya baka wani adireshi wanda ka san duk duniya ba wanda ya isa ya ɗauki wannan adireshin in ba Allah ba sai ce wata wakkal alal hayyi alladhi la yamut wa tawakkal alal hayyi alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira sai ce wa tawakkal alal hayyi alladhi la yamut Allah ya ce ka dogara ga rayayyen nan da baya mutuwa da Allah waye bai gane waye wannan ba na'am kana shakkan wani ne kana kokonto wani ne alhayyul ladhi la yamutu gwamna ko shugaban kasa ko minista ko mai gidanka ya ise dauki sifar alhayyul ladhi la yamutu wa zai dauki wannan sifar in ba Allah ba Allah shi kadai ne zai dauki sifar alhayyul ladhi la yamutu Daka dan saboda kada kada ma ka ce baka gane waye ba shi yasa Allah ya gaya maka siffar da zaka gane waye ne kai tsaye yaisa saboda kada baka ce baka gane waye ne ba eh din an in in an ce ka dogara ga mai azurta ka wani zai ce to ai mai gidana ne yake ciyar da ni abinci wani zai ce ai mota ma mai gidana ne ya bani shi ya bani gidan zama shi ya bani kaza to sai Allah ya ce maka ka dogara ga rayayyen da baya mutuwa ka dai ka san boss ɗinka a wajen aiki bai sai hawa wannan kujeran ba kujerar rayayyen da baya mutuwa ka san bai isa ba bai isa ba wanda ya baka mota ka san bai isa ba kuma kuma in ma kana tunanin wai mai gidanka shine gatan kan babu shi ka halaka to kawai ka tsaya ka yi tunani ba ba sai ka je Kano ko Gombe ba a cikin unguwar kun sai ka samu wanda bai san mai gidan kan ba kuma yana rayuwa hasali ma yana da abin da kai mai gidan kan bai isa ya baka ba jama'a haka ne ko baka ba to kenan wa yake bayarwa Allah dan inda mai gidanka ne yake bayarwa da duk wanda bai san mai gidanka ba ya shiga uku ya shiga uku amma ai ka gane Allah ne yake bayarwa haka ka dogara ga Allah madaukakin sarki shi kadai ka dogara ga Allah shi kadai ka dubi alqur'ani zaka ga cike alqur'ani yake da cewa ka dogara ga Allah ka dogara ga Allah wa tawakkal 'alal azizir rahim ka dogara ga Allah fa idza azamta fa tawakkal 'ala Allah duk abin da kai azama zaka je neman kuɗi to ka dogara ga Allah ka dogara ga Allah zaka zama mai tawakkali sannan abu na gaba shine at-taubatu wal istighfar tuba da istighfari shi istighfari jama'a ba sai an je lahira ake cin moriyansa ba duk wanda ya lizimci istighfari wallahi tun anan duniya zai mori istighfarinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man lazima istighfar duk wanda ya lizimci istighfari ya dage da yin istighfari manzo Allah ya ce ja'alallahu lahu min kulli hammin makharaja Allah zai sanya masa mafita daga dukkanin damuwan da ya shiga wa razaqahu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda bai yi tsammani ba haka in ka lizimci istighfari zaka ga arzikin Allah wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya faɗa mana a farko farkon suratu Hud Allah yace wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana yumatti'ukum mata'an hasanan ila
نعم وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الله تعالى يتي وأن استغفروا ربكم Allah ya ce sannan ku nemi gafaran Ubangijinku ku yi istighfari sun tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa ga Allah ku koma zuwa ga Allah yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma Allah zai jiyar da ku daɗi mai kyau zuwa wani lokaci sananne ma'ana za ku mori rayuwar duniyan ku in kun lizimci tuba da istighfari wa yuti kulli dhi fadlin fadla sannan Allah zai ba ma kowane ma'abocin falala falalansa wa in tawallau Allah ya ce in kun juya baya fa inni alai akhafu alaikum azaba yawmin kabir ka faɗa musu ina ji muku tsoron azaban wani wuni mai girma in kun lizimci istighfari Allah madaukakin sarki ya ce zai ji yadda ku daɗi yasa annabi nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da mutanensa ya musu wa'azi ya musu wa'azi suka iji malamai suka ce ya fahimci mutane ne masu son duniya to sai ya ba su wata fomula wanda in ka riƙe wannan fomulan duniyar za ta samu sannan lahiran ma za ta samu ita wannan fomulan za ka yi ta ne da niyyar samun lahira to garin samun lahira ne sai Allah ya raba hada ma da duniya a matsayin gyara ribar kafa shine istighfari istighfari yawaita istighfari kana yi ne don Allah ya gafarta maka zunubanka to in Allah ya yafe ma zunubanka dama kuncin da ka shigan an sa ka a cikin kuncin ne saboda wani zunubi da kai to an yafe zunubin to yanzu sai a fidda kai daga kuncin sai ga arziki na zuwa ta inda baka yi tsammani ba shine yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا na'am ويمددكم بأموال وبنين ويجعل
Allah ta'ala ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum annabi nuhu sai ya ce ya ce ma Allah na ce musu ku roki gafaran ubangijinku innahu kana ghaffara lallai ubangijinku ya kasance mai gafara ne shi mai yawan gafara idan kun tuba kaga sai Allah ya ce innahu kana ghaffara in kun istighfari sai fara da asalin manufar yin istighfari shine samun gafaran Allah sai ce Allah mai gafara ne to iya gafaran za a yi muku a'a yursil sama alaikum midirara Allah zai saukar muku da ruwa mai yawa mai albarka ruwa marka marka mai albarka bayan nan fa wa yumdidukum bi amwalin wa bani Allah zai hada muku zai karfafe ku da dukiya mai yawa da 'ya'ya masu albarka wa yaj'al lakum jannatin Allah zai sanya muku gonaki lambuna gona za ta yi kyau ta yi albarka wa yaj'al lakum anhara Allah zai sanya muku koramu wanda za ku dinga yin noman rani da shi kaga arziki ya gama haduwa na ai ya gama haduwa ne jama'a daga cikin kofa ta rahama mafi girma da Allah ya bude ma bayi wallahi akwai kofar tuba da istighfari kofar tuba kofar istighfari a baka dama an ce karkai kuma kai amma aka ce ka dawo a yafe maka ai an bude maka kofar rahama inda an so tunda an ce karkai kaki kai to aka toshe wannan kofar ma ba a maka laifi ba don an hana ka amma Allah ya san irin halittar da ya maka kai mai rauni ne shi yasa cikin ramansa sai ya bude kofar tuba ya ce in rauni ya riske ka kayi abin da aka ce karkai to ka tuba ka dawo rahama ce daga Allah yasa ya ce a suratul an'ami wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه
Allah ta'ala ya ce wa'iza ja akan lazina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo maka Allah ya ce ma annabi faƙul salamun alaiku ka ce amincin Allah ya tabbata a gare ku albishirinku ka taba rabbukum ala nafsihin rahama ubangijinku ya ɗauka ma kansa cewa zai muku rahama Allah ya rubuta ma kansa cewa shi ɗin mai rahama ne annahu man amila minkum su'an bi jahalati duk wanda ya aikata wani mummunan aiki a cikin ku bisa rashin sani bisa dimuwa bisa mantuwa bisa rafkanuwa thumma taba min ba'di zulmihi sannan thumma taba min ba'dihi bayan wannan zaluncin da yayi ya tuba wa aslaha ya gyara fa annahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai Allahu akbar ai wannan shine kuma inna rabbaka lil ladina amilu su'a bi jahalatin thumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne ai naka mu tuba mu istighfari mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala abu na gaba shine al-istiqamatu fi tatbiqi manhajillah daga cikin abin da ke jawo budewan arziki akwai tsayuwa wajen ɗabbaka manhajin Allah bin tsarin Allah in kana so Allah ya rufa maka asiri ka bi Allah ai ka bi Allah in baka bi Allah ba ai da ka shiga wayo Allah ai ai yine ba wuce ke cewa ai bin Allah ne maganin me maganin wayo Allah in har baka so ka ce wayo Allah to in Allah ya ce bi ka bi yi ka yi bari ka bari amma in ka ki wallahi za ka shiga wayo Allah aka shiga wayo Allah saboda ka a tsaya akan bin manhajin Allah shi yasa ya ce walau annahum aqamu tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim laakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim dama duk matsalan ba matsalan akala bane eh in ka ji ana cewa kasa ta rikice duk matsalan ba ta akala bace duk wanda ka ji ya tsine ma shugaban kasa laifin menene shinkafa ta yi tsada ba ita ce damuwan ba Allah ya ce to in kun tsayi da manhajin Allah kun bi dokar Allah Allah ya ce wallahi za ku ci abinci ta sama za ku ci abinci ta ƙasa ba an gama da matsalan ba kuma ai an gama da matsalan eh saboda haka ku tsaya ku bi dokokin Allah ku ɗabbaka dokokin Allah sannan abu na gaba in kana son arzikin Allah to ka zai mai godiya ma Allah Allah yana son mai godiya shi yasa yace wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
Allah ya ce wa id ta'azzana rabbukum ka ba su labari lokacin da ubangijinku ya ba da shela ya ce la in shakartum idan har na ba ku ka gode Allah ya ce la azidannakum wallahi zan ƙara muku wala in kafartum in kuma kuka butulce mun kuka ƙi godiya inna azabi la shadid Allah ya ce wallahi na tashi kama ku azaba ta tana da raɗaɗi eh daga cikin matsalan da muka samu jama'a shine mu gane cewa Allah baya son mutum mai yawan raki yawan surutu yawan ina cikin matsala Allah ba son mutum ne haka inda ake so rakin ka yayi yawa shine karshen dare ka sa goshin ka a gaban Allah amma a cikin mutane Allah baya sai ya dinga jinka kana yawan raki matsalar mu bakunan mu sun ki sifulta godiya ma Allah ne kuma na rantse muku da Allah na shasha faɗa mafiya yawan mu da kaji muna korafin ba abinci ba abinci ko wallahi ba abincin bane babu irin wanda muke so ne babu haka ne ko ba haka ba mu faɗa mu kanmu gaskiya mana irin wanda muke so ne babu matashi zai je gidansu ya buɗe tukunya ya ga an yi tuwo ya tsallake tuwon ya yi shot da tukunyar sannan ya fito bakin titi ya zauna ya ce ana yunwa dalla da gaskiya ana yunwa ba yunwan yake ji ba abincin ba wai bai samu ba ne amma wanne ne bai samu ba irin wanda yake so to me yasa ba za mu kai mu kanmu gaskiya ba mu yi godiya ma Allah iya wanda Allah ya ba mu din mutum fa zai a gidansa za a yi tuwo na dare a ajiye na ɗumamin gobe da safe sannan ya fito bakin titi dubu biyu ya zo sayan tsire sannan a wajen da yake sayan tsiren yana kuma ce Allah ya tsine ma shugaban ƙasa abinci babu jama'a haka ne ko ba haka ba ba sai an wadata ake maganar nama ba to wanda ya zo sayan nama tsakani da Allah inda hal bai godiya ma Allah ya kamata ya ce ana yunwa ai bai kamata ya ce yana jin yunwa ba ai dan yunwa ana yunwa akwai masu jin yunwa amma ba kowane mai maganar yunwa bane yake jin yunwa ba kowa bane haka mu ji tsoron Allah mu zama masu godiya ma Allah duk titi idan ka zagaya a cikin garin nan duk titi in ka zagaya haka kowane gari kuma in ka je za ka samu kowane titi daga farkon titin can zuwa nan sai ka iya kirga masu tukuban tsire nama kaza balangu sama da guda uku a titi kuma dukkan sha ɗayan dare sun ƙare suwa masu yawan wannan nama mala'iku daga sama ko aljanu ba dai mu ɗin ne da muka ce ana yunwa ba mu ne masu yan nama ba jama'a haka ne ko ba haka bane ka ha to me yasa ba za mu dinga godiya ma Allah ba me yasa ba za mu dinga godiya ma Allah ba ai idan da gaske ana yin wa wannan dubu shidan da ka sayi kaza mudun shinkafa nawa kenan in dai da gaske kana jin yunwa ka cire dubu takwas ka sayi kaza mudun shinkafa nawa kenan haba malam mu gode ma Allah in mun gode ma Allah fa Allah ƙara mana zai na'am Allah zai ƙara mana in mun godiya ma Allah wani fa cikin magabata ya ga wani ya fito yana ta korafi yana kai ina ana yunwa ana kaza ya ce Allah sarki ya ce masa wa'iza shakauta ilabni adama innama tashkur rahima ilal ladhi la yarhamu idan ka kai koke wajen dan adam ka ce ma dan adam kana jin yunwa ka ce ma dan adam kana cikin talauci ka ce ma dan adam kana da matsala ya ce ka kai karan Allah mai tausayi ne zuwa wajen mara tausayi shine dan adam akwai mugu kalan dan adam ai illa man rahimallah sai dai wanda Allah ya marahama na kan ma jira yake ya sace to kuma kana masa korafi ga kuma wanda yake so ka zo ya baka ka ki je wajen sa jama'a mu yi godiya ma Allah kuma wallahi bari ga muku na abu kun ga wannan ka'idar rayuwa wanda ya fi kowa wahala a duniya wanda idansa ya kasa tsayuwa akan iya wanda- inda Allah ya ajiye shi ya fi kowa wahala duk abin da ya tara duk abin da ya mallaka a wahala zai rayu a wahala zai mutu wanda ya fi kowa nutsuwa da kwanciyar hankali a rayuwa shine wanda zuciyarsa ta iya tsayawa a daidai matsayin da Allah ya ajiye shi bai damu da sai ya yi rayuwa irin ta suwana ba bai damu ba iya inda Allah ya ajiye shi ya ishe shi to wannan ya fi kowa jin daɗin rayuwa amma in kana so ka wahala to ka sa zuciyarka da idonka akan abin da Allah ya ba wani yanzu za ka sha wahala wahala za ka sha taka mu yi godiya ma Allah a iya matsayin da Allah ya ba mu annabi da kansa ce mana ya unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum kada ku dinga kallon na sama Allah ya ce ku dinga kallon na ƙasa lafazin godiyan nan fa ka duba ga ga yadda Allah ya dinga kiran masu imani har manzanni Allah ya ce ku yi godiya ma Allah ku yi godiya ma Allah annabi Musa da kansa Allah ya ce mi fa khudh ma ataituka wa kun me min shakirin Allah ya ce ka amma annabi Musa ka karba abin da na baka ka zan cikin masu godiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa balillahi fa'bud wa kun min shakirin Allah ya ce ma annabi ka zama cikin masu godiya ma Allah haka jama'a mu zama masu godiya ma Allah wallahi yanzu in dai ababin arziki ne ababin rayuwar duniya walwalan duniya da za a dawo da sahabbai lokacin da muke cikin nan yanzu su ga irin daular da muke ciki kuma muna muna koke wani a cikin sai zuciyarsa ta fashe ya faɗi ya mutu ka duba ba irin su Abu Hurairah inda suka rayu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashabu siffa ashabu siffa ba ma su da gidan zama su balle a je maganar ma ya aure gidan zaman ma babu a masallaci yake kwana kullum suna masallaci suna jiran sai an kawo wani sadaka kafin a basu malam ana sallah hire ko a ji mutum him ya faɗi yunwa ya kada shi a sallah kai mu ka taɓa faɗi ana sallah saboda yunwa na'am dala duk wanda ya taba tafiya yana faɗi ya taba faɗi yana cikin tafiya saboda yunwa nan ya daga mu gan shi to wai mun fi sabon nan daraja ne na to amma me yasa suka fi mu rayuwa cikin nutsuwa saboda sun fi mu godiya da imani kai an fai lokacin da a sabon manzo Allah aka ce masu riga guda biyar su ware nan gefe da wuya a samu mutum uku masu riga guda biyar shi nan gefe da wuya a samu mutum uku yanzu dai na tabbatar a cikin masallacin nan aka ce duk wanda rigansa bai kai guda biyar bai ware gefe nan kuma zai wuya a samu mutum uku zama haka ne ko ba haka ba aƙalla dai ko ba ta da tsada dai kana sawa kuma kana baza kafasitin ka kana ɗan yin wannan ɗinka da ita ba haka ba ne Allah ma ya mana ya mana arziki yayi eh duk wani abun da aka yi wa mai kuɗi sai yayi mai talaka yayi mai talaka irin sa shi ma ce ma akwai dankalin turawa ko kuma akwai kuma na Hausawa eh Allah ya sarki talaka ba saboda ma yadda da dankalin Hausan da yayi ya san bai da kuɗi na turawa ba an ce dankalin Hausan ya fi zaki ba eh an ce wai ya fi lafiya eh ya ba kuma tada walsa kuma yi mana saboda haka mu yi godiya ma Allah mu gode ma Allah a iya a matsayin da Allah ya ajiye mu wallahi zaka ga in ka fahimci wani abu ko bari ga muku wani abu mu cika ce da shi kar ka zama mai hasada dan ku fahimci wani abu daya kaga duk abin da Allah yake ba masu kudin nan in talaka ya gane sirrin Allah ko wallahi duk abin da mai kuɗi yake yi da kuɗi in dai na jin daɗin rayuwa ne shi ma zai irinsa yanzu da yadi yal dubu da ɗari biyar da yadin yal dubu ashirin da biyar duk mai amfanin su ba rufe tsareci ba na da kuma ado yanzu talaka wani talaka in ya sa wannan yadi mai tsadan in kada shi kusa da me yasa wannan yadin sa mai arha in kada shi kusa da wani mai kudin wallahi laini zai bashi zaka dauka shine alhaji eh kuma ko ya kuri bari fara muku na mu tunda nan ba GRA bane amma dai wannan magana ba zan iya fadin ta GRA ba bari gaya muku na abu ku kula da kyau za ku ga mafiya yawan masu kuɗi mafiya yawansu za ku gansu za ku gansu a siffan halitta za ku gansu wallahi ba kyawawa ba ne a haka ne ko ba ka bane kan da Allah wannan bidiyon ta tsaya iya unguwar gwallaga jama'a haka ne ko ba ka bane kan ha Allah ya san bai baka kuɗi ba sai dan yi kaɗan handsome ɗinka wanda da ka sa yadin one two ɗinka sai ka fito fes ya ɗauka ka mutanen jariya kuma na afuwa yi mana haƙuri muna so su sauran yan uwanmu talakawa ne su ma su dan samu nishaɗi shi ma dai ya gada ko ba komai ko da bai da kuɗi yana da kyau a fuska amma dai yayi kasan da a zamanin yanzu dukkan ka in aka manna ma talauci to mummuna za ka dawo ai duk munin ka kuma kana da kuɗi za ka gan ka dawo ka fi kowa kyau ne a duniya da haka duk abin da kaga Allah ya ba ma da kuɗi za in talaka ya gane Allah ya bashi kuma yanzu ka fahimci wani abu in kana so ka yi godiya ma Allah yanzu ni yanzu a fahimta ta me amfanin kuɗi ba a sa kaya ba to ina sa kaya ba a tunama ba a tunama ne ina ce a yanzu dai ni ban ga wata dabban da naman ta zai burge ni ba ni dai ban sani ba naman rago ko akuya ko kaza wanne ne daya ban san wannan ba ba mota ba ce ina ne mai kuɗi zai shiga da motan sai je a garin nan wanda ba zan baza mashin ɗina in mata man 3000 in kama hanya ba akwai na ana ruwa a wannan kandan eh wannan ya faɗa gaskiya in ana ruwa kan na san ina cikin matsala wannan kan zan faka ta a gefe kuma eh eh shekaran jiya ma na gane wannan karatun eh in ana ruwa kan na san ina cikin matsala amma dai almuhim me manufar mota ba ta yi tafiya ba to kai ma da Allah ya baka mashin ba ta tafiya ne ina mai kuɗi yake zuwa da mota wanda baka zuwa da mashin idan tafiya zai yi zai bar gari zai tafi da motarsa kai tafi ka kawo motan haya ba shi kenan ba damuwan da inda za a isan kuma za ka isa kalas saboda haka kaga kenan ba dalilin hasada a duniya wanda ya gane duniya na wallahi bari ya hasada ba duk wanda ka gaina hasada akan duniya wallahi bai gane duniya bane ya dauka duniyar wata tsiya ce ya dauka duniyar wata aba ce ya dauka baka zama babba a wajen Allah sai ya baka duniya ne yake hasada amma in ka gane duniya mai kudin da ake ma hasada fa shine mai kudin da yake kashe kudin wajen addini da neman yardan Allah shi ake ma hasada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai kudin da yake sa manyan shaddoji yake hawa manyan motoci ba wannan ba abin hasada bane amma mai kudin da zaka yi kyashi malamai suna cewa wannan ma sunan shi giffa ka ji dama kai ne shine mai kudin da zaka da an ce birfin masallaci ya yayi ya ce a bashi estimate loudspeaker masallaci ya samu matsala ya ce a bashi estimate shimfidan masallaci ya tsatsage ya ce a gaya masa nawa ne kaza da kaza gidan wani ba abinci ya ce a kai mai shinkafa buhu kaza kaga ya tara jama'a ya ajiye shinkafa buhu dubu yana rabawa annabi ya ce to wannan mai kuɗin ka yi burin ina ma ka zama irinsa ka zama ina ma ka zama irin shi amma in dai ba wannan ba in dai ba wannan ba kar ma kai fatan haka ai kuma wani mai kudin kawai kana ganin shi ne amma wani wallahi damuwansa aka daura maka guda ɗaya sai ka mutu damuwansa kawai guda ɗaya an daura maka ka mutu zaka ka gane hikimar Allah wallahi ka gane hikimar Allah Allah ya samu wanye lafiya Allah ya samu gama da duniya lafiya muna roƙon Allah ya sanya mana albarka cikin rayuwar mu Allah ya sa albarka a rayuwar mu ya samu gama lafiya dan abubuwan da muka ambata Allah ya ba mu ikon riko da su Allah ya ba mu arziki mai yawa mai albarka Allah ya mana albarka sallallahu alaihi wasallam mubaraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in malam da ya kamata shi ya gabatar da karatu wanda yake fama da rashin lafiya na ciwon ido muna addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya yayi masa abin da yake damun shi sauran marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka kara mana mai albarka Allah ka ba mu ikon amfani da lafiyar nan wajen neman yardanka kai mana albarka ka sa mu gama lafiya iyayenmu Allah ka yi musu albarka Allah ka sa su gama da duniya lafiya waɗanda suka rasu a cikin su Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka su kama su Allah ka sa aljanna ta zama koma a gare su wannan ƙasa ta mu Allah ka gyara mana ita Allah ka inganta mana ita Allah ka gyara mana wannan ƙasar ta mu Allah ka gyara mana wannan ƙasar ta mu Allah komai ya rikice a ƙasar nan Allah ka gyara mana shugabannin ƙasan ba za su iya ba kai ne mai iyawa ya Allah Allah ka iya mana jami'an tsaro ba za su iya ba kai ne mai iyawa ya Allah Allah ka iya mana Allah tunani ya ƙare dabara ta ƙare wayo ya ƙare ba wata mafita in ba komawa zuwa gare ka ba Allah Allah mun dawo gare ka Allah kawo Allah ka ba mu mafita Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana mafita Allah ka gyara mana ƙasar mu wannan zaɓe da muke tinkara ya ubangiji Allah muna roƙon ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah daga matakin shugaban ƙasa har mataki na can ƙasa Allah ka zaɓar mana wanda ka yarda da su Allah ka zaɓar mana wanda ka yarda da su Allah ka zaɓar mana masu tausayin talakawa waɗanda talakawa ne a cikin zukatansu masu kishin al'umma Allah ka zaɓar mana su wanda damuwansa aljihunsa ko yankinsa ko danginsa ko tunaninsa dukiyarsa ko kuma burinsa ya gan mu mun yi ƙasa ko burinsa ya karya mu ya karya addinin mu ya karya yankin mu Allah muna da ka karya shi Allah muna da ka karya shi in yana kan kujera Allah ka sauke shi in yana kokarin hawa Allah ka hana shi in ya yunkuro Allah ka danne shi Allah ka hana shi tasowa Allah ka hana shi tasowa Allah waɗanda aka haɗa baki da su don jefa ƙasar nan a cikin bala'i Allah in masu shirwa ne Allah ka shirya su in ba masu shirwa bane Allah ka yi mana maganin su Allah muna roƙonka Allah muna roƙonka akwai wanda ƙasan ba za ta gyaru ba sai sun mutu Allah ka ɗauke su akwai waɗanda ba za su gyaru ba sai sun haukace Allah ka haukata su akwai waɗanda ba za ta gyaru ba sai sun talauce Allah ka mai da su mafiya talauci a ƙasa Allah akwai wanda ba za su gyaru ba sai ka kwace iko da mulkin da ke hannunsu Allah ka kwace akwai waɗanda ƙasan ba za ta tsaya lafiya lau ba Allah sai sun shiga oskwana asibiti Allah ka tura su Allah ka tura su Allah ka tura su mutum uku hudu ko biyar ko goma ko ɗari Allah karka bari su walar da miliyoyin mutane Allah karka bari su walar da miliyoyin mutane Allah mun san mu bayinka ne Allah kana kaunar mu Allah kana son mu Allah kana kishin mu Allah muna roƙonka muna roƙonka ya ubangiji ya ubangiji Allah muna roƙonka mu al'umar annabinka ne mu al'umar annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama annabinka yana kishin mu annabinka yana son mu annabinka yana kaunar mu Allah mun san kana kishin abin da annabinka yake kauna Allah duk masu wahalar da al'umar annabinka Allah ka mana maganin su Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su sa mu gama lafiya ka ba mu aljanna madaukakiya a lahira kai mana albarka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh